والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da huwa cewarsa rayuwarmu ta iso wannan rana ta laraba yau takwas ne ko? yau tara kuna da tabbaci yau tara ne? haka ne yau tara ya san na sarkin musulmi nake amfani da shi kuma ne ana turo min tara ne ga watan sha'aban shekara 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun sake haɗuwa masjidu Ali bin Abi Talib da ke nan gandun wambayi cikin garin azare jihar Bauchi darasin da muke a wannan littafi na al'adabul mufrad na abu abdullah muhammad ibn ismail al-bukhari rahimahullah muna roƙon allah ya mana muwafaka muna cikin babi da ya ce idza daraba rajulu fakhidha akhihi ko wa lam yurid bihi su'a hukuncin idan mutum ya bigi cinyar dan uwansa bisa wani dalili na magana da suke yi don jan hankali ba kuma yana nufin cutar da shi ba to mun tsaya kayan hadisin da aka kawo muna cikin hadisi na biyu ko hadisin salim ne hadisin salim قال المصنف رحمه الله قال سالم وسمعت عبد الله بن عمر يقول انطلق بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو وأبي بن كعب الأنصاري يوما إلى النخل التي فيها ابن صياد حتى إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم أثق النبي صلى الله عليه وسلم يتقي بجذوع النخل وهو يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه وابن صياد مضطجئ على فراشه في قطيفة له فيها زمزمة فرأت أم ابن صياد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكي بجذوع النخل فقال لابن صياد أي صاف وهو اسمه هذا محمد فتناهى ابن صياد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تركته لبينا hadithin ya zo cikin sahihai wato asali mun ji ruwaya ta baya inda ake batu a kayan ibn sayyad ko wanda labari yake bazuwa cewa dujal ne To a dalilin wancan hadisin da aka kawo na bayan shine aka sake kawo tun da an shiga batun Ibn Sayyad sai aka sake kawo batu na Ibn Sayyad har ilau domin a ƙara fayyacewa al'amarin. Ko da ku shi wannan hadisin da muka karanta yanzu ko muke kansa ba za ka ga munasabar sa tsaye da babin ba. To amma munasabar shine a wancan da aka ambaci magana bin sayyad akwai bugu to don haka sai aka sake kawo wannan domin ƙarin bayani akan mas'alarsa ina ga dai a wancan karan ai mun yi bayani gwargwado na fayyacewa yadda lamarin sai yake ko to nan salim yake cewa salim dan gina abdullahi dan umar kenan yace fa sami'tu abdullahi ibn umar yaqulu kuma naji abdullahi dan umar yana cewa in talaka ba'da zalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam huwa wa ubay ibn ka'b al-ansari yawman ila an-nakhli allati fiha ibn sayyad annabi sallallahu alaihi wasallama bayan wancan abu da ya faru na farko zuwan da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi wajen ibn sayyad da shi da wa kenan shi da wa suka je shi da Umar ibn Khattab ahsant to nan kuma sun tafi da shi da Ubayyu dan Ka'abin al-Ansari wata rana sai suka je ila nakhl allati fi habnu sayyad cikin wata gonar dabinai da ibn sayyad yake ciki hatta idza dakhala an-nabi sallallahu alaihi wasallama har sai da annabi sallallahu alaihi wasallama ya shiga cikin wannan gonan rafiqan nabi sallallahu alaihi wasallama yattaqi bi juzu'in nakhl sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya dora uya a jikin kututturan dabinai ma'ana sai annabi sallallahu alaihi wasallama yana fakewa a jikin dabinai baya san ibnu sayyad ya ganshi har sai ya je kusansa wa huwa yasma'u min ibnu sayyadin shay'a annabi yana jin wani sauti daga wajen ibnu sayyad qabla an yarahu annabi yana so ya je dab da shi kafin shi ibnu sayyad din ya gan shi wato annabi yana so ya ji me haƙiƙanin lamarin ibnu sayyad ai ga abin da ya wato isha'a a cikin jama'a cewa ibnu sayyad al-abinan dujal ne ko kuma yakan faɗi wasu abubuwan da zaka ga abubuwan ya faru da dama kuma ba sa faruwa saboda dama boka ne abin da ya ƙara shi umci cikin lamarinsa sannan kuma Allah subhanahu wata'ala bai saukar wa annabi wani bayani dangane da banu sayyad ba ba a turo mala'ika jibril ya zo ya masa bayani don a fayyace yadda lamarinsa yake ba a san ajin da yake ko to annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa yake daukan wannan matakai yana so ya gane me hakikanin lamarin ibnu sayyad to shi saka har annabi ya je gare shi wannan kenan yana nuna halaccin shugaba ya bi kwakwafi a kayan wani wanda ake ga yana da wani shu'umin lamari ko kuma yana da wani abu dai na ƙudindine wanda ana tsoron zai iya cutar da al'umma to yana da kyau shugaba ya yi bincike a kayansa in ma za a abin nan tura waɗanda za su je su yi bincike ne a lamarinsa sai je su yi bincike a lamarinsa eh ba tare da ya sani ba kamar yadda dama wannan al'adan shugabanni ne annabawa sun aiwatar da irin wannan annabi musa alaihi salam ya tura mutum ithnai ashara naqiba mutum goma sha biyu wakilai ya tura su ya ce su je su yi bincike a kayan sha'anin jababira su je su gaya lamarinsu yake ba tare da sansan sun zo ba kuma su zo su ba su labari to irin wannan duka dama ana yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya sha yin irin haka ya tura wanda za su je su su shiga cikin jama'a abokan gaba su ga me suke tattare da shi waɗanda barbaru suke yi me tanadin su wani kulle-kulle suke shiryawa sai a dawo a bada labarin dan a san ta ina za a kullo musu to kaga yanzu na shi bin sayyad wani ne mai kudindine ba a san meye hakikaninsa ba Allah bai fayyace ba amma akwai wasu abubuwa da suke na shi'umci tare da shi to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake so ya samu first hand information ya je gare shi ba tare da ya san ya je ba domin annabi ya ji menene hakikanin lamarinsa mun fahimta to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya je a wannan gonar dabinai bayan zuwan da ya yi na farko da shi da Umar ibn Khattab yan suka je da Ubayyu ɗan Ka'ab. حتى إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم أفق النبي صلى الله عليه وسلم يتكي بجذوء النخل وهو يسمع من ابن سياد شيئا annabi yana shauraron wani abu daga wajen bin sayyad qabla an yarahu kafin ya ganshi wa bin sayyad muttaji'un ala firashihi ibn sayyad kuma yana kishingide a kayan shimfidarsa fi qatifatin lahu a wata shimfidarsa mai tafshi katifa kenan ji bahaushe qatifa fiha zamzama sautin nasa yana da wani gurnani wato zamzama a dinga faɗa waɗansu irin shirbuci kama a ce wasu hallucinations irin abinda aljanu ko da masu aljaka sadadababila sardabila da makamantar irin wannan shirma abin da incantations a yi tawa faɗa waɗansu abubuwa da ba su da ma'ana to shi ne zamzama maganganu irin waɗanda bokaye suke faɗa da ba za ka san menene hakikan don ba lafazi ne da ka sani ba to yana ta irin waɗannan saututtuka To kafin annabi ya je dab da shi, fara'at ummu ibn Sayyadin annabi sallallahu alaihi wasallama. Ita mahaifiyar ibn Sayyad sai ta ga annabi sallallahu alaihi wasallama wa huwa yattaqi bi judu'in nakhl. Annabi yana wato tsaruwa ta bayan ma'ana yana fakewa ta bayan dabinai yana tahowa amma yana yin koba da dabinai yana son isa kan ibn Sayyad. faƙalar ibn sayyadin sai uwar ibn sayyad ta ce ai saf wato kiransa ta yi saf ɗin shi ne sunansa wa ismuhu wato kamar ta ce kai safu haza muhammad ta ce ganan muhammadu fatana ibn sayyad ibn sayyad sai ya daina yin abin da yake yi ma'ana waɗannan maganganun da yake yi annabi bai ji haƙiƙanin me yake faɗa ba kafin annabi ya riski me yake faɗa sai ibnu sayya ya daina tunda yanzu an tsinka yadda shi ko qala annabi sallallahu alaihi wasallama shine sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace law tarakathu da a ce ta kyale shi bata faɗakar da shi ba la bayyana da lamarin sa ya bayyana da asirin sa ya tono la bayyana ai fa sami'na ma nattali'u bihi kenan ma nattala bihi ala haqiqati amrihi da mun sanya ya asanin hakikanin al'amarin sa yake wannan hadisin kuma bukhari da muslim sun kawo in ka dube shi da kyau zaka ga bashi da kaman alaka to amma kaman karishe ne na wancan shi yasa nan ba a kawo isnadin nasa a jere ba sai aka ce qala salimu mun fahimta to Allah ya sa mu dace ga wani shi ma da aka dafa a na baya ruwayar baya qala salimun qala abdullahi qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi an-nasi fa afna ala allahi bima huwa ahluhu thumma dhakara ad-dajjal fa qala inni unzirkumuhu وما من نبي إلا وقد أنذر به قومه لقد أنذر نوح قومه ولكن سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور سالم يساكي تيوا عبد الله ياتي ابن عمر بابان سكينا قام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس النبي صلى الله عليه وسلم يميكي cikin mutane فأثنى على الله بما هو أهله yayyabo ga Allah da abin da ya cancanta a yabe shi da shi sun mazakarar dajjal sannan annabi ya ambaci dujal faƙala sai annabi ya ce, Inni unzirkumuhu, ni ina muku gargaɗi game da dujal, wa ma min nabiyin, ku sani ba wani annabi da ya shuɗe, illa wa kad an zara bihi qaumahu sai da ya gargaɗi ga mutanensa game da dujal. Laqad an zara Nuhun qaumahu, annabi Nuhu ya yi gargaɗi wa mutanensa game da dujal, walakin sai dai sa'aqulu lakum fihi qawlan ni zan faɗa muku wata magana game da dujal lam ya ƙulhu nabiyun liƙaumihi da wani annabi bai taɓa faɗa wa mutanensa ba. Ta'alamuna, annabi ce ku sani, annahu a'awa, dujal ido ɗaya ne da shi. Wa annan Allah laisa bi a'awara, Allah kuma mai ido ɗaya ba ne, me yasa annabi ya faɗa haka? Saboda dujal in ya zo zai da'awar cewa shi Allah ne dujal ba in ya zo zai ce shi ne Allah kuma zai zo da wuta zai zo da aljanna gashi zai baza wa mutane ita zai shimfiɗa ga ta wuta zai fin shimfiɗa kuma ga aljanna wanda ya masa biyayya ya bi shi sai ce shiga aljanna wanda ya ƙibin dujal ya ce ƙarya kake yi kai kafiri ne Allah shi kaɗai ne bai da abokin tarayya wa anna Allah laysa bi a'awa haka za su gaya masa ce Allah ba mai ido ɗaya ba ne to sai ya jefa shi a wutarsa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wutar dujal kuma sai Allah juya ta ta zamanto daɗi ga wanda aka jefa aljannar dujal kuma sai ta zamanto azaba ga wanda ya saka shi a ciki zai zo da abubuwa na ban mamaki da annabi ya bayani cikin hadisi ingantacce yakan jawo rana kusa da shi ya jawo ta kuganta ta iyo ƙasa tana balbali ya sake maida ta sama kuma yakan tsaga mutum in yaki binsa yakan sa zarto sai ya keta mutum gida biyu akwai wanda zai wa haka akwai wanda zai ma haka na yi atishawa ko baku ji hamdala ta ba wanda ya gaishe ni na? baku ji hamdala ta ba? to alhamdulillah ya dai kuma Allah wasu lahu ba lakum ai ina ce kun an bar karatun a baya ne zai tsaga mutum gida biyu akwai wanda zai zo ya inkari ya ce shi ba Allah ba ne bai yadda da shi ba duk su dabarar da zai masa zai ki sai sa zarto sai tsaga shi gida biyu nan ɓari ɗaya faɗi nan ɓari ɗaya faɗi sai kuma ya tsallaka shi ya ce tashi haɗu kuma sai haɗa shi ya ce yanzu ka yadda ni Allah ne sai ce yanzu ne ma ya ƙara tabbata a waje na cewa kai ne dujil inda annabi ya ba da labari sai kuma ya kashe shi kisan gaske daɗin kisan kawalwalniya ne ai da abin ka walwal ne ne eh wala dukka walwal ne kar ku dauki abin wani abu wani mister a cikin abin da mutum ya saba ne za a bi shi a kai shi irin wannan yanzu irin wannan technology da kake gani za a kai munzalin da watakila sai ga wani ya zo ya yi wani abu irin haka din yanzu ma ana cloning ko duk da an dan dakatar da shi amma ana ci gaba da bincikensa kuma sun yi cloning din wataran wani mahaukaci irin kamar Trump sai ya human ko da yake ba shi jahili ne ba irin wannan yake yi ba tasa haukar ta daban ce wani daga cikin irin jama'ar tasu wani sai ka ga wata ran kawai an yi human industry da za a dinga production na mutane a kwarar kuwa to do a irin haka ne yanzu baka ga an soma yin abubuwa irin kamar na ban san me ake kiransa a technology ba yan boko abin nan mai kamar lesa lesa din nan yanzu an wuce layin nan da yan shekara kaɗan za a fara shi ba ana yin video call ba yanzu to akwai yanayin da za a zo sai a round table conference amma kuma abin nan ɗinku ne zai zo images ne eh kai za ka tsaya a jiki gashi kana zauna inda kake amma image ɗinka kuma zai zo kaga mutane na gangan a kewaye da tebur da gaske ni na ga an nuna demonstration na yadda ake to kaga da irin wannan abubuwan a hankali a hankali sai ake munzalin da jama'a suna ganin sa ba komai ba ana ga technological advancement ne ci gaba ne na kimiyya scientific abubu discoveries ne menene da sauransu haka kwakwalwar mutane za su tafi har sai aka yi munzalin da za a musu siddabaru irin ta dujal ɗin a musu siddabarun da ba za su iya cewa a'a ba kuma sun yadda hakan hakan ne na taɓa ba ku labari akwai shekarun baya can da wani na taɓa magana abin nan muna batu sai na ambaci a mafatihul gaibi da na zo kan lokacin dan zancen ya jima gaskiya da ne lokacin scanning scanning nan bai bayyana sosai mutane sun san shi ba da nace ba wanda ya waya lahu ma fil arham nace Allah kada ya san abin da ke ciki sai ya ce a'a kan haka ya gaya mun da gaske nake gaya maka kuma a matsayin wai musulmi yake nace abin ya bani mamaki ya tsorata ne nace ai ana yin scanning ana kazance kuma zaka faɗi wannan kasafi nace idan ana scanning scanning yana nuna maka a lokacin min dufatin idza tumna a lokacin Allah ya determine wace halitta ce daga digon maniyin ya shiga an yi determine wace halitta ce kuma wani ajali zai yi yaya siffofinsa suke dan kirki ne ko ko dan banza dan aljanna ne ko dan wuta Allah ya riga ya sani ba wanda ya san wannan sai shi ana scanning a gane wannan to kaga saboda tsananin yadda da yi da kimiyya shi ya saka har ya subul da baka bai tauna maganar da zai faɗa ba sai ya faɗe ta ta wata hanya wanda tana da hatsari kwarai da gaske a addinin mutum in har mutum bai zama kafiri ba to akwai abun tsoro a cikinta Allah ka tsare mana imani shi dai dujal annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi wa mutane gargadi akan dujal wallahi saboda fitinar da annabi ya sani ta dujal wata rana a gidansa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ga sai ya kai ya kawo ummu salama tace annabi sai ya kai ya kawo wailul lil arabi min sharrin qad qatarab wannan larabawa wani sharri yayi kusa da su me yasa ya faɗi larabawa kawai saboda a cikin su yake lokacin kuma musuluncin yawanci a cikin su yake bai fantsama cikin ajamawa ba. Annabi sallallahu Alaihi wasallama ya magana kan ya juji wa majuji ne. To, duk lokacin da irin waɗannan abubuwa suka zo, kaga ya juji wa majuji ne suka tada hankali annabi saboda a cikin abin da aka musu ɗan ƙofa ƙanƙani ta buɗe, kamar ƙofar abin nan allura. To, haka dujal, annabi sallallahu Alaihi wasallama kowace kana yasta'awadu min arba'in dubura kulli salatin maktuba karshen kowace sallan farilla sai ya nemi Allah ya tsare shi daga wasu abubuwa guda hudu a ciki akwai wa bika min fitnatil masihi dajjal kenan sau biyar a rana annabi sai ya roki Allah ya tsare shi daga fitinar dujal dujal ba a taɓa yin fitina ba fa innahu sharru fitnatin yuntazar mafi sharrin fitina wadda ake dakunta bata gama zuwa ba tukun dan adam bai taba ga fitina kamar zuwa dujal ba to shi sa annabi yake yawan yin gargadi shine nan yace mana dukkan annabawa sun yi gargadi ga mutanansu shi ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi gargadi ga duniya gaba daya kuma Allah ya ƙara masa wani ilimi dangane da dujal akan mai ido ɗaya ne eh shi dujal ba idansa ɗaya kuma mutum ne ba wai dodo ba mutum ne da zai zo shi zai zo shi ne mutum kuma daga ƙasan iran zai taso annabi zai ya ce zai fito daga cikin mutanen yahudu asbihan yahudawan da ke asbihan haka hadithi ingantacce ya faɗa aka rawaito tun zamanin sahabbai asbihan kuma yanzu karkara ne a cikin a cikin abin nan Iran a yanzu nuclear plant din sun na a asbihan ma aka yi nan abin abin nan nasu yake kuma wani abun da zai dada tsorata ka har ilau ko kuma ya ƙara tabbatar da gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yanzu haka akwai hundreds of thousands if not million na Jewish community a Iran. Yahudawa akwai su suna zaune a Iran kuma an ba su wajen zama tun da lokacin diaspora ɗin nan nasu. Har ma rigima su da suka dinga da Isra'ila, ni na gaggani wasu daga cikin manyan malamansu da suke can, rabai rabai, wani yana magana yana nuna ga synagogue ɗinsu a cikin Tehran, babban inda suke bauta, ya ce mu muna zaune we live peacefully here, iyaye da kakanu, mu ba a taɓa tsangwamon mu ba Iran ba a taɓa mana kaza da kaza ba don haka bai kamata a ce Isra'ila tana tsanan Iran tana kaza kaza irin dai political abubuwa to amma akwai wannan community kuma annabi ya faɗa ce daga cikin Yahudawa ne zai taso cikin Yahudawan Asbihan zai zo da runduna da take goya masa baya zai karaɗe duniya gaba ɗaya ko ina sai ya tsaga ya shiga inda ba zai shiga ba madina ne da makka makka da madina Allah ya sanya mala'iku sun tsare baya iya shiganta in ya dun faro ma ba zai shiga ba a ina sha bayani akan dujal ko Allah mana tsare da dujal hanyarsa daban tamu daban قال حدثنا موسى قال حدثنا وحيب قال حدثنا جعفر عن أبيه عن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنوبا يصب على رأسه ثلاثة حفنات من ماء قال الحسن بن محمد أبا عبد الله إن شعري أكثر من ذاك قال وضرب بيده على فخذ الحسن فقال يا ابن أخي كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من شعرك وأطيبا wannan hadisi an samo shi daga Musa ya ce Wahaibun ya labarta musu shi kuma daga Ja'far shi kuma ya je daga babansa babansa wato Hassan ibn Ali ibn Hassan ibn Ali ibn Abi Talib an Jabirin daga Jabir dan Abdullahi kale yake cewa kana annabi sallallahu alaihi wasallam idza kana junuban annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance shi jabir ne yake faɗa ma wannan tabi'i yake cewa idza kan wato kana annabi sallallahu alaihi wasallam idza kana junuban annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yana da janaba yasubbu ala ra'sihi thalatha hafanatin min ma'in yakan kwara ruwa sau uku a kansa kwarawa guda uku wato zubawa kamfata haka yake sau uku ya zuba a kansa ya wanke na farko ya sake kamfata ya wanke na biyu sai kamfata ya wanke na uku qala hasan ibn muhammad hasan dan gidan muhammad ibn al-hanafiya eh hasan dan gidan muhammad ibn al-hanafiya shine sai ya ce ya aba abdullahi yace ya abu abdullah abu abdullah shine jabir din kenan sai ce inna sha'ari aktharu min zaka aini gashi na ya fi haka yawa wato yana nufi shi kamfata guda uku kenan ba za ta wadatar masa ba ƙala sai ya ce masa wa daraba biyadihi ala fakhidil hasan sai shi jabir sai ya sanya hannunsa ya bigi cinyar hasan shahidan ya fito ko faqala sai ya ce yabna akhi yace ya kai dan dan uwana kana sha'arun nabi sallallahu alaihi wasallam akthara min sha'arika ai gashin annabi sallallahu alaihi wasallama yafi gashin ka yawa wa atyaba kuma yafi gashin ka kyau eh wato in kana ga kamfata uku bata isar maka ba saboda gashin ka yana da yawa to gashin annabi yafi naka yawa kuma ya wadatu da kamfata uku kai ma kenan ka wadatu da abin da annabi yayi karka kara mun fahimta ko wato yana taskance shi dai a abin da annabin ya faɗa tsaya a haka in ka zo alwala sai ka kai kana da katuwar gaba ka ce ai za ka yi wanki sau biyar a'a ba a ce ma sau biyar ba tsaya a sau biyu ai sau ukun nan duk abin da aka gaya maka tsaya a iya inda aka gaya maka shine waqifa inda amrihi din shahidin dai anan shine wa daraba bi yadihi ala fakhidil hasan ko ga wani babi ya ce babun man kariha an ya ka'uda wa ya koma lahun nasu babun da zai magana dangane da wanda ya kyamaci an ya ka'uda shi yana zaune wa ya koma lahun nasu mutane kuma suna tsaye a kansa me matsayin wannan ai mun ambace tashi idan mutum ya zo ko a baya idan mutum ya zo sai a tashi saboda zuwansa mun ji yadda mazhaban malamai tafi a kayi da yadda aka kasafta abun zuwa kashi uku ko kashi hudu to wannan kuma mutum yana zaune kai kuma kana tsaye a kansa قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال سرع رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرس بالمدينة على جذع نخلة فانفكت قدمه فكنا نعوده في مشربة لعائشة رضي الله عنها فأتيناه وهو يصلي قائدا فصلينا قياما ثم أتيناه مرة أخرى وهو يصلي المكتوبة قاعدا فصلينا خلفه قياما فأومأ إلينا أن اقعدوا فلما قضى الصلاة قال إذا صلى الإمام قاعدا فصلوا قعودا وإذا صلى قائما فصلوا قياما ولا تقوموا والإمام قاعد كما تفعل فارس بعظمائهم wannan hadithi an samo shi wato isnadinsa ya kai zuwa ga jabir ɗan abdullah ƙala jabir yake cewa suri'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min farasin bil madina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taɓa faɗuwa akan wani doki a madina ala jiz'i nakhlatin sai ya faɗi a kayan wani kututturan dabino fanfakkat adamuhu sai kafar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan sawunsa sai ya samu targade shine fanfakkat sai ya samu targade gocewar kashi fa kunna na'uduhu mun kasance ko muna zuwa mu gaida annabi sallallahu alaihi wasallam fi mashrubatin li aisha radiyallahu anha a kewayen aisha Allah ya kara mata yarda mana an masa kamar wata bukka ɗan kewaye haka shinge a gefen Aisha. Fa'ataina hoho salli ka'ida, wata ran muka je wajen manzon Allah sallasan sai muka tadda shi yana yin sallah a zaune, saboda idan har mutum ba zai iya yin sallah a tsaye ba, to ya halatta a gare sai ya sallah a zaune. In a zaunen ba zai iya ba, to sai ya sallarsa a kwance a gida a gefensa na dama ko kuma a duk yanayin daidai ya samu kansa. To don haka sai suka samu annabi sallallahu Alaihi wasallam yana sallah a zaune, fasallai na khalfahu qiyaman mu kuma sai muka yi koyi da sallar da annabi yake yi a tsaye. Fa'auma'a ilaina sai annabi sallallahu Alaihi wasallam ko na yi tsallake? وهو يصلي قائدا فصلينا قياما sai muka yi sallah a tsaye thumma atainahu marwatan ukhra sai muka sake zuwa masa karo na biyu wa huwa yusalli al-maktubata qa'ida annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin sallan farilla a zaune fa sallaina khalfahu qiyaman sai muka yi sallah a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam a tsaye fa awma'a ilaina an iq'udu sai annabi ya mana ishara da hannu ima'i anan ya masa ishara da hannu a niƙa'udu a kan ku zauna falamma qada salata da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi da sallah qala sai annabi ya ce idza salla al-imamu qa'idan fa sallu qu'uda idan liman yayi sallah a zaune to kuma a zaune za ku yi sallah wa idza salla qa'iman fa sallu qiyaman in kuma liman ya yi sallah a tsaye, to koma ku yi sallah a tsaye, wala ta wal imamu ka'idun, kada ku tsaya, alhali liman yana zaune, kama ta fa'alu farisu, bi uzama'ihim kamar yadda mutanen farisa suke yi da shugabanninsu, shugabanni na zaune, su kuma suna tsaye. Wannan batun ƙarshen. shine munasaba na hadisin da wannan babi kenan annabi sallallahu alaihi wasallama bayan da ya gaya musu wancan to sai kuma ya kyamaci ana zaune kuma wani yana tsaye kamar yadda farisa suke yi mashuwagabanninsu mun gane ko kaga kenan wannan shine fuskan da imam bukhari ya fahimci karhanci yace man kariha an ya ka'uda wa ya ƙoma lahun nasu idan lokacin da mutum yake zaune waɗansu saboda su da farisa da romawa an ce su al'adarsu ne shugabanni idan suna zazzaune a majalisansu to sukan sanya barorinsu da bayi da khadimansu su kuma sai su zo su tsatsaya a bayansu suna tsatsaye a kewaye da su ko da ku basu da bukata ga waɗannan khadiman don su nuna cewa su manya ne ko da basu da bukata to kaka irin wannan yana nuna alama ne na girman kai da jiji da kai shi saka musulunci baya son haka ɗin eh wasu suna zaune wasu kuma kawai su zo su tsatsaya a bayansu sai dai inda bukata bukata ce ta sa hakan ya faru bukata kuma wadda shari'a ta karɓa amma haka kawai a zo a tsaya ba tare da wata bukata ba wai saboda manya ne a tsaya ke kan a bayansu to wannan shari'a ba ta yadda ba ai mun yi bayani a baya ko wannan hadisin ƙarin ƙarfi ne a kayi to kuma kaga a cikin wannan hadisi har ilau wato bayan mun yi bayani na halaccin cewa idan mutum ba zai iya yin sallah a tsaye ba saboda larura ya iya yi a zaune to kuma har ilau wani abu guda da nake son yin bayani a wannan gaba matsala ce da mafiƙihiyya idan har mutum ba zai iya yin sallah a tsaye ba sai ya zauna ya sallah a zaune to in har zai iya sujuda to dole fa yi mun gane in har zai iya sujuda to dole ya yi ta ba wai kawai zai zauna ne yana zaune shikenan da imani zai yi ba abin da ba zai iya ba shine wanda ba zai yi ba in zai iya sujuda to sai ya sujuda tsaiwacce ba zai iya ba sai aka ce zauna amma lokacin da aka zo sujuda to zai sujuda kamar yadda kowa yake Allah ya mu dace kuma har ilo hadithin yana ƙara nuna mana ashe lokacin da mutum yake sallah ya halatta zai iya yin ishara ishara dangane da wani abu wanda yake muhimmi yanzu nan annabi sallallahu alaihi wasallama a al'amarin sallan ne musu ishara to ko da abu ne wanda yake kharijar sala kuma yana da muhimmanci to za a iya yin ishara dangane da wannan eh wani ya zo yana gaugawa an turo shi ya zo ya ɗauki kaya ga mota tana tsaye a waje sai aka ce je kaga ɗauko kayan nan da aka zo sai aka ga wanda yake cikin shi yana sallah kuma za a karɓi kayan a wajensa masala wani an ce kwan zuwan karɓi kayan nan a wajenka ga mota yanzu za mu tafi ce ya dudduba ya ce ban ga kayan ba ina kayan yake ne masalan to ya halatta ka masa ishara kayan yana gefe sai ka masa haka ko yana cikin ɗaki sai ka masa haka duk ba laifi bane bai bata ma sallar ka ba insha Allah eh ko wani ne yazo shi yana neman hanya ina ne hanyar kaza inda yana da wurwuri wala Allah zai bono sai ka masa ishara ga hanyar inda yake nema duk irin wannan isharori ba su taba maka sallar ka ba kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu ishara wato fa'au ma'a ilaina a niƙa'udu annabi ya musu ishara kan ku zauna bai kuma taɓa sallah ba tunda annabi ya yi abu ne wanda yake ya halatta wannan mas'ala ai mun yi bayani kwanan ba duk da ba a wannan darasin ba ko darasin da muke na alwajiz a kayan sallah liman yana zaune inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bihi ko an sanya muku liman dan ku koyi da shi ne in yayi sallah a tsaye ku yi sallah a tsaye in yayi sallah a zaune ku yi sallah a zaune to mas'ala ce wanda malamai sun rubu kashi kashi wasu sun tafi a mazhabin cewa dole ne ya lazamci mamu su yi kamar yadda liman ya yi ko da su basu da larura wasu kuma suka ce a'a idan har an fara sallah a wani yanayi yanayi na tsaye kana kuma sai ya zamanto shi liman larura ta saka ya zauna to abin da ya lazumci ma su su ƙara sallar su suna tsaye wasu kuma suka ce a'a ai idan liman yana yin sallah a bisa wata larura su ma mu a tsaye za su yi sallar su ko da shi larura ta sa ya zauna a zaune yake tun farkon sallan ma to su ko ma mu a tsaye za su yi alayi halin da ijtihadi ne da malamai suka ta yi in ma dogaro da wannan hadisin ko dogaro da wancan hadisin da muka ambata inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bi ko kuma dogaro dangane da a sallar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi a ƙarshen lamarinsa sallar da yayi ta ƙarshe ƙarshen rayuwarsa lokacin an kawo shi masallaci Abubakar Siddiq ya fara sallah yana tsaye sai annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya zo sai aka zaunar da shi an ya sayar abi bakar abubakar yana koyi da sallar annabi shi su kuma mutane suna koyi da sallar abubakar a matsayin lima to kaga wannan duk shi ma kuma su suna tsaye annabi kuma yana zaune abubakar din ma yana tsaye sai ka ce abinda annabi ya ƙarshen lamarinsa kenan wannan shi ne zamanto tabbatacce tunda har shi a matsayinsa na liman la abin nan cewa lalle shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine shine liman eh babu babu babu kokonto cewa annabi shine liman Abubakar yana yin koyi da sallarsa kuma ga Abubakar a tsaye yake sauran jama'a a tsaye wannan dai mas'ala ce wanda malamai suka tattauna kuma mun yi bayani duk da a waccan munasaba ce Allah ubangiji ya datar da mu Ala kuma ya ce, wato Jabir kenan, ai Jabir, Jabir sake cewa, wa wuli da li fulanin minan ansar gulamun fasammahu Muhammada, faƙalatul ansar la nukannika bi rasulillah, hatta ka'adna fi tariki nas'aluhu ani sa'a, faƙala ji'tumuni tas'aluni ani sa'a, kulna na'am. قال ما من نفس منفوسة يأتي عليها مئة سنة قلنا ولد لفلان من الأنصار غلام فسماه محمدا فقالت الأنصار لا نكنيك برسول الله قال أحسنت الأنصار سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي ممكن تكتنكو تنيرون وانا حديثنا بايكو بعد إيرون وانا سيجا بايكو To shi ɗin ma wannan hadithin Jabir ɗan Abdullahi ya sake ɗora bayani. Ya ce, wa wuli da li fulanin min al'ansar gulamun aka haifa ma wane daga cikin mutanen Madina ɗa namiji. Fasammahu Muhammada sai ya sanya masa suna Muhammad. Faƙalatul ansar amma sai ansar suka ce, La nukannika bi Rasulillah. ba za mu maka alkunya da manzan Allah ba wato ba suna nufi wane ne dama za a kira shi manzan Allah ai matsayi ne da Allah yake bayarwa ko wato la la la nusammika ko la nukannika bi kunyati rasulillah ba za mu sanya maka alkunya irin ta annabi mu ce maka abul qasim ba kun tuna hadithin baya ko shine abin da ake nufi hatta qa'adna fi at-tariqi nas'aluhu an sa'a har muka je wajen annabi muka zauna a kan hanya muna tambayan annabi sallallahu alaihi wasallama dangane da tashin alkiyama. Faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce, Jitumuni tas'aluni an sa'a, kun zo mini kuna son tambaya ta ne dangane da kiyama? Ƙulna na'am, muka ce, E ya manzon Allah, ƙala sai annabi ya ce, Ma min nafsin manfusa. babu wata rai da take numfasawa a yau, ya ce alaiha mi'atu sana, wadda shekara ɗari za ta zo kanta, face sai ta ƙare. Wannan kage yana cikin labaran gaibi da Allah ya gaya wa manzo ko? Ba wata rai. A cikin malamai suka ce a duniya gaba ɗaya wasu malamai suka ce a'a annabi yana nufi a cikin waɗannan sahabban nasa. wasu suka ce ana nufi a cikin mutanen da suke madina baki ɗayansu ba wata rai da shekara ɗari za ta kewayo daga lokacin da annabi ya musu wannan maganan kuma akwai ran tana nan face ta mutu ba yana nufin wanda aka haifa a bayan ya yi maganar ba ta iya yi waka shagari an haifi wani amma bai faɗa cikin abin da annabi ya faɗa ba annabi ya faɗa ne akan waɗanda suke nan a lokacin da ya wannan magana kuma wannan ɗin ya tabbata da malaman tarihi suka bi ƙididdiga sai suka ga duk waɗanda suke nan a raye aka san su a madina daga lokacin da annabi ya wannan kalamin zuwa shekara ɗari babu ko ɗaya sallallahu alaihi wasallam ma min nafsin manfusa ya'ti alaiha mi'atu sana yanzu annabi ya musu magana a kayan tashin alkiyama? Ya ce, Ji tumuni tas'aluni ani sa'a, kun zo ne kuna mini tambaya a kayan kiyama kulna na'am jabir ce sai muka ce eh annabi sai ce ma min nafsin manfusatin yati alaiha mi'atu sana ya musu labarin alkiyaman ne na'am bai musu batun alkiyaman bai ba su ansa akan abin da suke tambayan ba suna yin tambaya akan kiyama ne sai annabi bai ba su magana akan ita kiyamar ba sai ya ambata musu shika-shikan kiyama menene shika-shikan kiyama mutuwa in dai har mutum ya mutu wato annabi yana nuna musu cewa in har kiyama ne kuke son batu a kayanta to ku yi tanadi tun kuna raye saboda daga yanzu zuwa shekara ɗari babu ɗaya ko ɗaya a cikin ku da ku da ‘ya'yan nan ku ba kowa don haka ashe lokacin ƙuntatacce ne a rayuwarku kuna da ƙaramin zango ku mutane iya abin da za ka yi don ka fa'idanta a kiyama shine lokacin da kake raye daga nan kuma jira za ka yi ta yi a hayatul barzakhiyya kafin kiyamar ta tashi kun ga hikima ta annabi ko ku yi tanadi eh kuma da aka ce yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dhikraha tanadin mai kamata har kake ambatanta sai aka faɗa tanadin mai kake mata har kake ambatanta tanadi shi kenan shine muhimmi tanadi dan kiyama ba wai sanin yaushe kiyama ba tanadi dan ita shine muhimmi Allah ya bamu ikon tanadi kulna jabir ce sai muka ce wulida li fulanin min al ansar gulamun fasammahu muhammadan ai an aifa ma wane ma kina an baci sunansa daga cikin mutanen madina an aifa masa yaro fasammahu muhammada ya sanya masa muhammad faqalat al ansar kuma mutanen madina suka ce la nukannika bi rasulillah ai ba za mu sanya maka alkunya irin ta manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam qala sai annabi ya ce ahsanatil ansar ai ko mutanen Madina sun kyauta sammu bismi ku sanya sunana wala taktanu bi kunyati amma kada ku sanya alkunyata shi ma mun yi bayani a baya ko bayan rasuwa annabi lokacin da annabi yake raye ne an gaya mana dalilan da ya sa ko saboda an taɓa kiran wani aka ce abul qasim a kasuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wucewa ta wajen jamfa sai ya tsaya waiwaya yake ce wallahi manzon Allah ba kai muke nufi ba sai annabi ya ce to kar a sake saka alkunya irin tasa kenan wannan shine illatun nahayi yanzu da annabi bai nan shi yasa wasu malamai suka ce ba laifi bane in an samu mutum alkunya abul qasim kamar yadda an samu a cikin malamai magabata akwai masu irin wannan alkunya kuma wannan hadisi ya nuna ana so a sanya suna na annabi sallallahu alaihi wasallam sunansa muhammad sunansa ahmad da dukkan sunaye da suka tabbata nasa masu tsafta to annabi sallallahu alaihi wasallama ana so a sa suna sunansa ku rika sawa ƴaƴanku sunaye na magabata kar ku dinga kinkimowa wasu sunaye da ba a san ta ina suka bullo ba ku sa musu wani ma shi yake constructing sunan nasa yi mana sai ya kakkago daga nan daga nan ya haɗa sai ya sa sunan kawai wannan sani ya taɓa sa sunan sunan ɗansa ya saka daga sunansa da sunan matarsa sai ya haɗa ya constructing ɗin sunan nasa unique to abin da ya aka kiya sunaye kar a sa suna wanda yake na alfasha kar a sa suna na kafirai kar a sa suna wanda yake akwai shirka a ciki kar a sa suna kuma na wani wanda aka san tantiri ne a sa sunan salihan bayi shi ne abin da ake bukata kuma dan an sa suna ko da ba na magabata ba inda suna ne da ya fada cikin ma'auni irin sunayen da ake so a shari'a ba su saba doka ba to ba laifi ba ne amma dai abin da ake bukata ana son mutum ya yi tafa'uli sanya sunayen mutanen kirki yakan sanya sunan kaga Allah ya sa ya yi tasiri akan mai suna eh insha Allah ka san to Allah zai datar da mu babun wannan babin bai masa tarjama ba yace haddathana abdul aziz ibn abdullah qala haddathani ad-darawardi an ja'far an abihi an jabir bin abdullah anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam مر في السوق داخلا من بعض العالية والناس كنفيه فمر بجد أسك فتناوله فأخذ بأذنه ثم قال أيكم يحب أن هذا له بدرهم فقالوا ما نحب أنه لنا بشيء وما نصنع به قال أتحبون أنه لكم قالوا لا قال ذلك قال ذلك لهم ثلاثا فقالوا لا والله لو كان حيا لكان عيبا لكان عيبا فيه أنه أسق والأسق الذي ليس له ظنان فكيف وهو ميت قال فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم حديث صحيح مسلم يا رويتوش ما تكن صحيح إنسان isnadin shi ma ya kai zuwa ga Jabir dan Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marwa fi suqi annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce ta kasuwa dakhilan min ba'd al-aliya annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo ta wasu daga cikin anguwannin bayan gari sune al-awali jam'in su al-awali garu abilla anguwanni da suke can gefen Madina wannan su kanafaihi mutane kuma suna gefen annabi dama da hauni shine kanafaihi famar wa bijadin asak sai annabi ya wuce ta wani ɗan akuya shine jadiyu ɗan akuya ko ɗan tunkiya ɗan ƙarami ni me sunansa ne ɗan akuya ɗan tunkiya shine sunan da hausa ko? ɗan akuya haka ne sunan nasa ko a ce ɗan akuya ko a ce ɗan tunkiya eh ɗan tsako kan ai sunan ɗan tsuntsu ne an fi jingina ma kaza eh duk tsuntsu ma ɗan tsako ake ce ma tsako eh wancan kuma a ce kwikwiyo wannan kuma a ce maraki ko na jaki fa ɗan jaki shi ko me nasa sunan ko shi ma ɗan jaki ne kawai to jadiyu shi ne ɗan akuya ko tunkiya waladul ma'azi ɗan ƙarami shi ne jadiyu asak yanci asakku shi ne wanda yake da talallan hanci ba hanci ba kunne kunnensa ɗan ƙarami ba shi da ai ka san kunnensa babba ne ko akwai fatar kunne to shi wannan bai da fatar kunnen amanne yake fatanawalahu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauke shi ya daga shi fa akhadha bi udhunihi ya kama wannan dan kankanin kunnan nasa sun makala mushe ne fa mushe ne a abin da an zo za a wuce sai ga dan akuya kuma mai talallan kunne mushe akan juji a kasuwa sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tsaya shi da sahabban suna dama da shi da hangun da shi sai annabi ya je wajen jujin sai aka sai kama kunnan abin da ɗaya haka ya ɗaga misali shi fa tanawalahu fa akhadha bi udhunihi thumma qala sai annabi ya ce ayyukum yuhibbu anna hadha lahu bi dirhamin wane ne cikin ku yake son wannan ya zama nasa amma zai bada dirhami ɗaya fa qalu sai sahabbai suka ce ma nuhibbu annahu lana bi shay'in mu ba ma bukatan ya zama namu ma ko ba mu bada komi ba wa ma nasna'u bihi mai tsami da shi ya manzon Allah qala sai annabi ya ce atuhibbuna annahu lakum to in ba za ku bada dirhamin ba kuna so wannan ya zama naku naku ne a ba ku shi ku tafi da shi gida qalula suka ce a a ba ma bukata ya manzon Allah qala zalika lahum thalatha annabi sai da ya faɗa sau uku kuna so wannan ya zama naku a ba ku shi suna cewa ba ma so kuna son wannan naku qalu fa qalu sai suka ce la wallah wallahi ba ma bukatar sa ya manzon Allah law kana hayyan la kana aiban fihi ai ko da a raye ma yake yana da aibi annahu asakku ai shi asakku ne mai gutsiraren kunne ne mai kankanin kunne yana da aibi ah yanzu idan aka zo a wajen layya aka kawo raguna sai ka ga rago kansa ƙato, ƙirjinsa ƙato da gashi, ga kuma ƙatan ƙaho ko gashi ya cika mai kirji ga ƙatan ƙaho baya attracting ɗin mutane yana ba da sha'awa ko in aka zo da wanda yake da gutsirarren kankan abin nan fa ga nama maka abin nan nasa dan kankani sai ga bai ba da sha'awa ba eh ba ya daraja sosai wancin mai katon kafan kafan zaka ci da gashin duk ba shi ne ma amfani ba amma ana sha'awarsa yana ba da sha'awa to kamar haka ne wanda yake da gun kankanin kunne su larabawa ba sa son sa balle akuya sai su ga kamar mungun yiri ne shi ne suka ce wannan ai ko yana da rai ma mu ba ma san irin wannan yana da aibi innahu asakku fa kaifa wa huwa mayyit to ina kuma in yana da rai ma ba ma bukata ina kuma balle a ce gashi mushe ne ya manzon Allah me za mu yi da shi kada sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa wallahi ina muku rantsuwa da Allah la dunya ahwanu ala Allah min hadha alaikum duniya gaba ɗayanta ta fi walaƙantuwa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala sama da yadda ɗan wannan akuyan yake walaƙantacce a gunku, yadda kuke ganinsa walaƙantacce ba kome ba kun kyare shi ba kwa buƙatarsa ko yana da rai ma ballantana yanzu mushe me za ku kai kazanta gida masu shi ma jefa shi yanzu ga ba sa buƙata. to yadda kuke kyamarsa ya walakanta a wajen ku ba ku ɗauke shi a matsayin kome ba bai da daraja to duniya baki ɗayanta rashin darajarta da rashin ƙimarta a wajen Allah ya wuce na wannan agunku annabi ya isa ya iya isar da darasi ko bai iya ba ya iya isar da darasi wato dai nuna wa mutane kar su ɗauki duniya a matsayin kome walakantacciya ce a wajen Allah kaga wannan ya munasaba da hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ad-dunya mal'una mal'unun ma fiha illa zikrallahi wa ma walahu wa aliman wa muta'allima duniya baki ɗayan ta la'ananniya ce aba ce wanda Allah baya santa aba ce wacce ba ta da kima a wajen Allah ba a ce baya santa ba aba ce wadda ba ta da kima a wajen Allah mal'una ce tsinanniya ce sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce illa zikrallahi wa ma walahu sai dai ambaton Allah da abin da ya jibinci ambaton Allah ambaton Allah menene afdalu zikr qur'ani sai aka ce wa ma walahu da abin da ya jibince shi me ya jibinci qur'ani bin Allah da manzansa shine ayyukan kirki ayyukan Allah da manzansa da ambaton Allah sune kawai suka tsamu a cikin duniya duk abin da ya wanance su ya fitar daga koyarwar Allah da manzansa to tsinanne ne Allah bai san abin duniya bata da kima bata da daraja sai ce wa aliman wa muta'allima da kuma malami mai karantarwa da kuma wanda yake neman ilimi a cikin mutane to ba zaman to mal'unai ba to kaga wannan hadisi yayi munasaba da shi har ila ko wani hadisi shi ma wasu malamai sun hassana shi annabi sallallahu alaihi wasallama yana ambata cewa law kanat ad-dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udha ma saqa kafiran fiha shurbatama da duniya baki ɗayanta kimarta a wajen Allah ta kai fifiken sauro yau sauro kan me za a yi da shi ne ma balle fifiken sa shi ɗin ma inda za ya zama babu shi ya mu'amalarsa wani buhu muna wani waje ai haka ake so tsabar ƙiyayyar da ake masa ba a san sa to balle fiffikensa da ƙimar duniya ta kai daidai da fiffiken sauro a wajen Allah tana da darajar da darajar da fiffiken sauro yake da shi a gunka in har yana da shi to da duniya ta kai wannan ƙimar a wajen Allah ma saƙa kafiran ma saƙa kafiran fi hashir bata ba da bai bar kafir ya sha ruwa ko mukuru ya ɗaya ba duk wanda ya kafirce wa Allah da ba zai sha ruwa ba saboda duniya tana da kimar da yake fiffiken sauro a wajen Allah kenan ashe da aka sake ma kafirai duniya bata da kima ne a gun Allah me yake da kima a wajen Allah bin Allah shi ya saka wanda yake da kaskantacce a idan wasu sai ya zama mai daraja a idanun Allah shi yasa Bilal ibn Rabah da sauran waɗanda aka walakantar irin su Sumayya irin su Ammar da babansa Yasir sai suka zamanto masu daraja a wajen Allah duk da idanun mutane ana ganin su kaskantattu to haka lamarin yake bai yi ma wannan babi tarjama ba amma babin ya isar da saƙon da za a isar ma'ana wannan hadithi ya isar da saƙon da yake ciki ma ci gaba da bayanai na hadithan da suka biye insha Allah ta'ala wani darasin na gaba abinda muka faɗa daidai Allah Ubangiji ya tara mu cikin lada ya ba mu ikon kiyayewa wanda muke kuskure muna roƙon Allah ya yafe mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk na'am ne sallah tsaye wancan shine arudi sallah an san ta a tsaye ne a tsaye aka san sallah shine asalin shi wancan da ya shigo arudi ne bujirowa yayi a matsayin larura saboda wancan ɗin ba zai yiwu ba to sai aka ɗauki wannan ƙa'ida la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha amma idan wannan laurar ta kaufa shikenan mutum sai tsaye da sallah yadda take da aka ba kawo sallar tsoro aka ce ga yadda za ku yi ta ga yadda za ku yi ta in ana cikin rincaɓewan yaƙi ne ga yadda za ku yi in kuna da daman yadda za a raba sallah to, to sai a raba sallah a yi ta rabi da rabi du kaifiya na salatin khaufi gashi na yadda manzon Allah ya demonstrating